أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحق مكية وهي خمس آيات بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبين أبي لهب وكافر ما أغني عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد آه الله تبارك وتعالى kamar yadda jiya ya kawo mu ƙarshen suratun nasiri mai ayoyi guda uku muna cikin karatu lokacin ban aikin ake barin komai a yayi muka da to kusan mun fassara ta amma mun bar saura saboda sura tana daga cikin surori masu ayoyi kaɗan a alƙur'ani masu bayani da dama kare mu gabatar a baya irin su al'asir irin su ina faina kalkausara da kuma ita wannan sura suratun nasari jiya mun koro rance akan gwagwarmayar da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi tun a shekarar Hudaybiya wanda ya himmatu shekara ta shida zuwa ta bakwai ya himmatu zai aikin hajji a aikin umra mutanen maka suka harshe ba zai yi aikin umra ba daga ƙarshe dai aka koma gida shekara ta takwas kuma aka yi gangami musulunci lokacin ya samu ya ƙarfi da sojoji suka fuskanto makka har suka doso bayan gari sarkin makka abu sufiyan ya samu labari daga ƙarshe dai har ya zo shi ya tsorita manzan Allah ya masa gargaɗi ya masa wa'azi ya ja hankalinsa ya ce ya kamata yanzu kan ya musulunta ya musulunta a take abbasu baffa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya kamata a girmama shi aka girmama shi aka ce duk wanda ya shiga gidansa ba za a yake shi ba za a kama shi ba duk wanda ya je dakin Ka'aba ba za a yake shi ba za a kama shi ba shikenan dukkan mutanen garin Makka wasu suka tafi dakin Ka'aba wasu suka tafi gidan sarki Abu Sufyan wasu wanda suke nesa da gidan sarki ko ɗakin Ka'aba suka rirrufe gidajensu suka nuna sun yi saranda kenan to shi Abu Sufyan kamar yadda jiya muka fara zance sun bar garin Makka ne sanda suka ji labari su uku akan za su fita su yi gangane to shine aka dauki Abu Sufyan akan alfadarat annabi shi abbasin ya ɗauke shi kaga saura mutum biyu kenan to shi abu sufyan ya riga ya karɓi musulunci to abokan nasa shine hakimu ɗan hizami da kuma budailu ɗan warqa'a kaga su su san wannan abu ba su ma sai aka zo aka ce musu to ai me kuke yi ga babban abokin ku wanda kuka fito akan za ku yi gangane aka ɗauke shi akan alfadara abokinsa Abbas ku kuka koma Makka ai shi din ya musulunta saboda haka kuma ya kamata ku yi saranda ku musulunta shikenan su ma wa'ina mutum biyu da hakimun da budailun suka zo suka musulunta suka yi caffa suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga an samu sarki kenan da manyan mutane sun fara musulunta summa ba'athahu ma rasulullahi bayna yadayhi ila quraish yad'uwanihim ila al-islam shi abba abu sufyan daman ya riga an je an tsaye da shi yana ganin tawaga masu ƙarfi suna wucewa to su wa'inan guda biyun da suka ce sun musulunta sai annabi ya ce to tunda ku manyan mutane ne ku tafi gurin mutanen ku Qurayshawa ku yi ta wa'azi ku kira su zuwa addinin musulunci shikenan su wa'inan mutum bi bayan da su manyan kafirai ne suka zama su ne masu kiraye zuwa addinin musulunci maza a shiga addinin musulunci anan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya shiga makka waraba kubbata hu bi ala makata akwai babbar kubarsa rashe da shine yake ciki sai ya kafa ta agun tudu yadda in ka zo ka ga dakin sa kuma hemar sa fa zaka gane annabi ne sai ya sa ta akan tudu duk wanda yazo zai hango ta kuma sai ya umurci Khalid bin al-Walid fi man aslama min Kuza'a wa min Sulaimin an yadkhulu min asfala Makkah wa qala lahum la tuqatilu illa man qatalakum shikenan sai ya umarci babban sadaukin nan wanda aka yi ja'in ja da shi kafin ya musulunta wanda annabi yake yake ce masa ai kai takwabin Allah ne zarare shine Khalid dan Walid jarumi sadauki ba Quraishi domin su ne suka jawo matsala a yakin Uhud nan da annabi ce kar a zo ƙasa ƙasa kar a tafi an ga an yi kamar nasara to sai suka dan bar gurin su to Khalid bin Walid lokacin yana cikin kafira to shine da yaje akai wannan aika aika to gashi yanzu ya shiga musulunci kuma sadauki ne shikenan sai annabi ya aike shi ya umce shi yace kai Khalid tun da garabi ne ka je ka cikin wanda suka musulunta daga cikin kabilar Bani Quza'a da Bani Sulaimin an yada kulomin a sauna Makka ka ce musu kada su shigo ta tudun makka su shigo ta gangare dama mashigar makka guda biyu ne akwai gun da take tudu ne akwai gun da take kwari ne to sai aka ce kar su yadda su shigo ta tudu su shigo ta kwari wa qala lahum ya gaya musu yace la tuqatilu kar ku yaki kowa kai kalidu da tawagar ka sai dai wanda kaga ya zo ya muku rashin kirki ya yake ku to ku yake shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci Sa'ad bin Ubada shi sa'ad bin ubada mutumin madina ne kuma yana daga cikin manyan kabilun nan na kazaraju shikenan sai ya umarce shi yace kai kuma ka shiga fi ba'arin nasa cikin sashin mutane shikenan sai sa'ad yace ya aba sufyan suna ya shiga sa'ad ya shiga sai ya hadda abu sufyan sarkin makka sai suka rasu kila sai suka yi cimbus sai sa'ad yace ya aba sufyan al-yawma yawmal malhama sai wannan yaga juna wannan ma yaga ya kalli juna yace yau fa ranar yaki ne ji sa'ad dama ansaru ne shi ko Abu Sufyan mutumin Makka ne ba Quraishi ne sai yace yau fa tunda mun hada ku mun zo garin ku yau rana ce rana ce ta yaki ai al-harb al-yawma tastahillu al-hurmata yau fa za a halatta al-hurmat da didda ba a halatta ta ba fabalagan nabiyu sallallahu alaihi wasallam zalika sai labari ya samu annabi aka ce ai sa'ad sun hadu da Abu Sufyan sarki Makka wannan ya ga juna an jijiga kai an ce yau fa za a hadu shikenan fa amarahu ala lisani ali karramallahu wajhahu an ya dafa arrayat libni qais sai annabi ce to ai ba yaki za ai ba saboda ka kai sa'adu tutar da take hannunka tunda an fara samun maganganu sun fara shiga tutar da take hannunka ka ba da ita a ɗanka ƙaisu akwai ɗan gidan sa'ad ɗin ƙaisu sai aka ce to ka ba da tutar a ƙaisu wato kamar kwamanda ya ɗan yi abin da kamar bai dace ba shine kuma aka canja shi wa akbar aba sufyan ya ba da labarin abu sufyan shi sai dai ali ta bakin annabi annahu lam ya'mur bi qatl quraish sai dai ali ya ce ai annabi bai ce ayyaki ba a ce a karkowa ba wa anna al-yawma yawmul marhamati yau ba ranar yaƙi ba ne ranar tausayi ne ranar jin ne wa annan ya izu ƙuraishan yau Allah zai ƙarfafa larabawan ƙuraishawa tun da in suka musulunta ai sun samu ƙarfi dama suna zaune wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka tambaye shi suka ce wai a cikin mutane wane ne ya fi girma wane ne ya fi matsayi manzon Allah ya shiru ya ce wanda ya fi girma ya fi matsayi ai sai dai annabi yusufa don annabi yusufa annabin Allah ne dan gidan annabi yaquba annabi yaqub annabin Allah ne dan gidan annabi ishaqa annabi ishaqa ma annabin Allah ne shi ko annabi ishaqa dan gidan annabi ibrahim annabi ibrahim annabin Allah ne saboda haka in dai matsayi ne wanda ya tara ai sai annabi su su ba haka suke so ba abinda suke so su ce wa na kabila ce tafi girma wane ne kuma yafi girma a cikin kabila suka ce ya rasulullah ba haka muke nufi ba sai ce oh kuna nufin a cikin quraishawa to ai quraishawa ku kuka fi matsayi matukar kun yi riko da musulunci shikenan sai aka ce yau quraishawa za su sami girma kabilar annabi saboda sun shiga musulunci to da sa'ad aka karbe tuta aka ba wa kaisu ɗansa sai sa'ad ya ɗan ji tsoron anna ibnahu ya ka'u minhu shay'an shay'un ayran sai ce to yanzu an dauki tuta nan a gun baba an ba wa da to ai wata kila dan zai ji sanyin jiki ba zai gudanar da aikinsa ba ka san ku hakan ne shikenan da ya dan ji wani abu a zuciyarsa fa zukira zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce ya rasulullah an karɓi tuta a gun da sa'ad an ba wa kaisu agun baba sa'ad an ba wa kaisu ɗansa akan koya ya aka yi haka sai annabi ce to to ku karɓa agun kaisu ɗin ɗan gidan sa'ad ɗin ku ba wa ita a zubairu zubairu bin al'awwa dan babar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sadauki ne irin su ne irin quraisha ne kuma banu hashim ne shine ake ce gunjin sa ya fi zai iya tsauratar da kafiri dubu in ya gunji da aka ba da tuta a Zubair bin al-Awwam kuma yana daga ɗaya daga cikin waɗanda aka musu albishir tun suna da ne aka ce dan aljanna suna cikin guda goma wa kana rayatun nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance tutar annabi da tutar mutanen Makka da suka hijira suka koma Madina sai ta zama tana karkashin kulan Zubair bin al-Awwam shikenan fa ba'asahu sai ya aike shi wa ma'ahul muhajiruna tare da muhajirai wa qiyalahum da kuma dawakansu wa amara sai ya umarci zubairu da tawagarsa da muhajirun yace an yadkuna min a alamaka su kuma kar su shiga sai ta saman maka ta tudu yadda idan suka shigo za a ga maka akwari wa an yaghriza rayatahu kuma ya kafa tutarsa ta yaki shi zubairu din a wani guri da ake ce masa kujun wala yabrahu hatta ya atihi kar kuma ya rabu da wannan gurin kar ka rabu da wannan gurin da ka kafa tutarka da tawagarka har sai nazo to shikenan wa amma Khalid bin al-Walid amma shi Khalid din nan dan Walid fa qadima ala quraish sai gabata je gun quraishawa wa bani bakar da bani bakar wal ahabish da sauran kabilu sai suka tafi asfala makatin da dama an ce musu tafi ta gun da yake na gun kwari da suka da yaje su wanda yaje shi wannan wuri shi Khalid to sai an fuskanci tirjiya wato rashin biyayya a wurin mutanen Makka faqataluhum sai ya yaƙe su dama annabi ya ce kar a yaƙe sai in an ga sun yi faqataluhum sai ya yaƙe su fahazamahumullah sai Allah ya kore su tare da tawagar shi wannan Khalid wam yakum bi makka talun ghairu zalika an yaƙi mai yawa ba a Makka inde ba tawagar sojojin Zubair bin Khalid bin Walid ba a wannan an kashe kafirai mutum goma sha biyu aw salasata ashara rajulan ko mutum goma sha uku walam yuqtal min almuslimina illa salasatun ba a kashe ba a wannan yakin fatahun makkan daga cikin musulmi tunda dama an yi sa'a ba yaki aka ba tsaurita suka yi suka yi saranda bai wuce mutum uku ba domin annabi ya riga ya umarci sahabbai kar su yaki sai dai wanda ya ya yaƙe su sai dai annabi ya toge wasu mutane da suka yi ɓana a musulunci annabi ya ce a kashe su ko da an same su a cikin ɗakin ka'aba ko sun lankai da ɗakin ka'aba daga cikinsu abdullahi bin sa'ad yana daga ciki da abdullahi bin kadal kana qad aslama sun martada da sun musulunta sai suka ridda suka koma kafirci wa minhum yana daga cikin wa'inda annabi a fatawu makka yace in an same su a ko ina a kashe su akwai kainata ni akwai zabiyoyi mawaka kainata ni zabiyoyi ne masu waka kana ta tukunya ne bihi ja'in nabi sallallahu alaihi wasallam wato sun kasance suna yin waƙe amma na zargin annabi irin kasan mawaƙi ya fi iya yanke suna yanke wa annabi suna yin hija'i li abdullahi bin kadal daga abdullahi dan kadal wa minhum yana daga ciki wanda aka ce in an same su ko a ina aka same su a kashe su akwai huwaris bin wahab akwai muqayyis bin sababa wa unasun akara da dai wasu mutane malai ce ba sai an kirga sunansa ba akwai wanda an kirga sunansa ba akwai wanda aka yi umarni aka kashe su summa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan an cinye maka kowa yayi saranda ba a samu yaki mai zafi ba sai annabi ya fito lokacin da mutane hankalinsu ya nutsu hatta ja albaita fa tafa bihi sab'an ala rahilatihi sai je dakin ka'aba sai ya tsaya sai ya zaga ɗaki sau bakwai wato ɗawafi amma ala rahilatihi akan abar hawa a wannan alfadarar ta fara to daga nan malamai suka ce to wai in ka je aikin haji ko umra kai ɗawafi a ƙafarka ko ko kai ɗawafi akan abar hawa wanne fi idan ka je tsayawa a alfadan ran tara ga zilhijja na kowace shekara wai ka hau kan abin hawa kai wannan tsayawar ko kuwa bismillah a shugaba ai za a samu guri ko kuwa a'a za a za ka bari ka tsaya a arafan da kafarka to ala kulli halin da duk wanda aka yi saboda yanzu aka ce akan abun hawa ne dadin abun hawan yawanci da wakai ne gibrima gibrima da mutsalam mutsalam yawancin abun hawan dadin da wakai ne da raƙumai da jakuna to zan kace akan mota zaka je ka kai tsayawa a arfa ko ka zaga ɗakin Ka'aba ai kaga zai zama wahala to shikenan bayan yayi gama dawafi fa futihad lahu sai annabi ce to a bude ɗakin Ka'aba aka bude masa ɗakin Ka'aba Allahu akbar ka san ko a yanzu in kai aikin haji ko umra ba za ka samu damar a bude maka ɗakin Ka'aba sai dai in ka isa yawanci yanzu shugabannin kasashe na musulmi in sun je ana bude musu manya-manyan malama na duniya in sun gama aikin haji ko umra ana samun dama ana bude musu shiga ciki su leka su ga abin mamaki amma ba a bada dama ai sallar farilla ba dan ka wuce gaba ko ka wuce kibla sai dai nafila shikenan fada kalaha manzo Allah sai ya shiga dakin Ka'aba summa waqafa ala babil Ka'abati da ya shiga dakin Ka'aba sai ya tsaya a wajen kofa Allahu akbar yastalimur rukuna yana sumbatan wannan rukunin limani bi mahajunin fi yadihi wato da wata yar tsumagiya ko dan wani sanda a hannunsa idan ya zaga zaga shikenan sai ya nuna kuma da wannan sandan kuma sai ya sa a bakin sa to shi yasa yanzu in kace in ka je kai dawafi sai ka sa bakinka a wannan gun da ake ce hijrul aswad ne to wata kil sai dai ka rasa hakwaranka in kana da kwana saboda cinkoson yayi yawa ba zai a ce akan a ka'idar ka tsotsa ne to idan ba naka tsotsa ba inda wani abu a hannunka kamar tsumagiya shi annabi sai dan kan nuna tsumagiya to wannan ma ba cinkoso yanzu kan sai dai kamar daga nan zuwa bakin kwalta in kai zaga ka zo da sai ka ce Allahu akbar kuma kai haka saboda tsabar cinkoso an yawa mutanen dadin baya wucin mutum dubu saba'in yanzu kuma mutum miliyoyi in ka ce za ka je ai baka isa ma ka je ba ba zai yi ba a je ba wa qadista kanna lahu an-nasu min al-masjid mutane sun sun yi cincirundo a masallaci fa qala lokacin da annabi ya je da rukunin limani sai ce sai wannan zikirin yace la ilaha illa allah wahdahu la sharika la sadaqa wa ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahada annabi sai kalmar shahada yace babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake bashi da abokin hadawa wajen bauta tunda gashi duk abin da ake bauta gumaka 363 an kawar da su Allah ya zama shi kadai bawansa annabi Muhammad yayi gaskiya kuma Allah ya tambayi ya taimaki bawansa kuma ya kore kungiyar taron dangi Allah din shi kadai kaga an an kowa da kowa kenan yayi saranda to har yanzu idan ka samu zuwa umra ko aikin haji abin da ake faɗa kenan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu sanaka wa ada wa nasara abda wa hazama al ahzab wa hada da sai sauran zikiroi abin da ake kenan ana dawafin shikenan bayan an yi haka sai annabi ya fito ya gama kenan umra yace ya ma'ashar quraishin ya taron quraishawa ma tarauna anni fa'ilun fikum a ku me kuke kallo zan aikata a gare ku bai ce kun mun kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ba saboda mai dattaku in an mallafi zai yafe baya kirgowan abin da aka masa me kuke zaton zan yi a cikin sha'aninku qalu khaira akun karimin wabnu akin karimin ai kai dan uwa ne mai dattaku kuma dan gidan dan uwa mai dattaku kai dinnan baka saka ba ka sa ka mummunan abu in aka maka mummunan abu ba ka sa ka shi da mummuna in aka maka kyakkyawa za ka sa ka da kyakkyawa in an maka mummuna ma da mummuna da kyakkyawa kake sakawa sun bar wannan shaidar sai ya ce to ku tafi zan gaya muku irin yadda ɗan uwana annabin Allah ɗan annabin Allah jikan annabin Allah tattaba kunnan annabin Allah irin yadda ya yi uwansa da suka gwagwarmaya suka mar abin da suka mar shi ma da ya samu nasara zama sarkin ƙasarsu kaga bai ce kun mun kaza da kaza da kaza da kaza ba sai ce la tasriba alaikum al yawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin yau ba ko da wani laifi bai ce ai kun kama da kun mun kaza kun jefa na alija kun mammaran kun da daken bai faɗa ka ba sai ce yau kun yau ba ba ku da wani laifi to sai annabi ya ce zan gaya muku irin yadda dan uwana annabi Yusuf ya faɗa izhabu antum tulaqa ku tafi kowa da kowa an bashi yancin sa ya zama ya zama ba shi da laifi ba za a bautar da shi ba daga kalmar ne malamai suke ce aka samu talakawa at-tulaqa talaka talaka wai an an barka ba abin da za a ba za a bautar da kai ba fa'atakahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya annabi ya yanta su ba wanda yake karkashin bauta balle a ce bawa ne kowa da kowa ya zama da kuma an yafe masa wa qad kana Allahu amkana minhum ummatan hakika Allah ya tabbatar masa da mutanen Makka da kasar Makka da tsanani fa bizalika saboda haka tunda da tsanani ne aka ambaci mutanen Makka kamar ulaka da sun zama kamar bayi an cinye su kuma yanzu an yanta su ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد shikenan bayan an yi wannan ya ce ya yafe musu ya'yanta su sai ya zauna a masallaci da ya zauna a masallaci fa qama ilayhi ali ibn abi talib wa miftahu al-ka'bati fi yadihi sai sai dai al dan abu talib sai ya tsaya a gefansa sai ce ga ga ɗan makullan ɗakin ka'aba fa qala sai ce idi sai dai ali ya rasulullahi ijmalana bainal hijabata wasiqaya tunda yanzu mun cinye maka ta zama tana karkashin mu muna so ka hada mana tsakanin abubuwa guda biyu dama mu ne muke kula da sa riga a ɗakin Ka'aba muke masa hidima kuma da da waɗanda suke hidimar shayarwa da alhaji su ne mutanen Makka Quraysha ba su musulunta ba to tunda mun samu nasara akan su da kula da ɗakin Ka'abar muna sa masa wannan damara da kuma shayar da alhaji muna so ka hada mana gaba daya Ijisraili bari ka ji adalci irin na manzon Allah faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce sai dai al ina da ba mu muke shayarwa muke share ba kace ga abin da kuke da yace sai ce to ina Usman bin Talha ai Usman bin Talha da su kabila su suke shayar da alhazai su su kaya aj'alukum suqayat alhajj kenan wa imaratul masjid ina da su suke aka ce to tunda su suke kuma yanzu sun yi saranda an cinye maka kowa ya zama musulmi ya zama ya zama ya zama gidan musulunci to a nemo mana shugaban wannan kabilar Usman bin Talha a bashi fadu iya lau sai aka kira shi faqala sai annabi ya karbi dan makulli agun sai da Ali yace haka miftahuka ya Usmanu ga dan makullan da kuka saba hidima a ɗakin ka a bakin da kuma sunata ga ƴan makullan ku al yawma yawma wafa'in wa bar yawma wafa wa bar yau ranar cika alkawari ne ranar da kubutar da kowane irin abu ne na kuskure saboda haka idan muka ce mun dauke dan makullin mun ba wasu ban mu cika alkawari ba kenan wajtama annasu lil bai'ati sai mutane suka taru akai ta shaba Cappa shine sabunta imani shine sabunta yardaniya. Aka ta cappa aka cappa shiga musulunci. Fajalasa ilaihim Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala safa wa Umar bin al-Khattab asfala minhu yaquzu ala an-nas. Shikenan sai sai annabi sai sai ya koma ɗakin Ka'aba yayi dan yi kudu kudu kudu ya dan yi gabar. In kai kudu ka dan da ɗakin Ka'aba kai gabar akwai wani dutse ana masa dutsen safa. Sai annabi ya je zauna. Babban Hafsa kuma masu zafin rai sai da Umar shi kuma sai je zauna a gefen ta ƙasa. kowa in zai zo shine zai masa nuni idan ya masa nuni kuma shikenan sai ya bai'a ya cappa ya karbi musulunci kuma ya jinjina shikenan sai koma fa baya uhu suka yardaddeniya suka cappa suka karbi musulunci suka yardaddeniya da annabi akan me suka yardaddeniya da shi akan sam'i wa ta'a fi mastada'u za su ji duk abin da annabi ya faɗa za su yadda kuma za su yi biyayya cikin abin da za su iya falamma faraga min bai'atir rijali baya an-nisa waƙan aha da ƙarfihin asar shi kenan da maza ƙare zuwa suka yi caffa shi kenan sai mata ma suka tafi shi kenan da suka zo suka suka suka zo suka kewaye ansaru waƙan aha da ƙarfihin ansaru al'ansaru mutanen madina sun zo sun kewaye annabi sai matan suka tsaya ta gefe su ma suka zo suka jaddada imaninsu waƙalu fi ma bainahu ansaru da suka zo suka ga cincirin da mutanen maka suke wa annabi bayan da sun kore shi ya bar garinsu su ansaru su ne suke da wannan matsayi na kula da annabi sai suka faɗa a junansu su mutanen madina suka ce a tarauna rasulallah sallallahu alaihi wasallam idza fataha Allahu alai ardahu wa baladahu yuqimu bihi sai suka faɗa suka ce yanzu kuna ganin tunda annabi nan ya samu nasara ya dawo garin su kuna ga zai iya tunawa ya koma madina tunda nan daman gida ne tunda dama zai tafi a dole ne ya tafi bayar da iya gidan iyaye da kakanu da kakanin kakanu gun da aka saba komi ƴan uwa suna nan sai suka ce mutanen Madina suka ce an yanzu zai iya komawa Madina yadda yazo yake ga ake macin curo a Makka din nan shikenan sai annabi ya samu labari fa qala sai annabi ya ce wa ansar ma za qultum naji kamar kuna wani magana me kuka ce ne naji a junan ku ku ansar mutanen Madina kuna magana me kuke faɗa ne alu la shay'a ya rasulullah kai ba mu ce komai ba ba abin da muka faɗa da annabi ko za a koyi mana abu ne ba mu faɗi komai ba saboda ladabi falam yazal bihim yana ce do Allah ku yi hakuri ku faɗa abin da kuke faɗa naji kamar wata magana ku yi hakuri wannan kuma ya bi wata ka'ida ce ta ta ta musulunci falam yazal ka san ai yaji abin da aka faɗa kuma ko ba a gaya masa ba ya sani falam yazal bai gusa ba bihim yana rarrasan ansar mutanen Madina hatta akbaru suka ce masa kaza muka faɗa wannan ma wata ka'ida ce ta ta shari'a da musulunci idan kana so ka kama mutum da kuskure ko ya maka laifi kar ka yadda ka zartar da hukunci baka tabbatar ba eh shine masu masu duniya turan wannan masu duniya suke cewa dole sai ka samu fayas hearing karka yanke hukunci tsakanin mutum biyu sai ka samu fair hearing sai ka samu kowane bangare sai ka ji abin da damuwarsa yanzu in yanke hukunci yace kaza suka ce kaga basu tabbatar da kansu ba kenan to ko a yanzu in kana so kai adalci a matsayin ka na mai gida ko shugaba ko mai anguwa to karka ce zaka yanke hukunci a abin da ka ji sai ka tabbatar da shi kuma in ka tabbatar da shi kai bincike kuma in kai binciken in kana jin akwai wani koyo-koyo ka samu wanda ake ji suna da hazaka suna da kaifin hankalin sanin abu amma inda zaka ce hankalina ya ishan aini shugaba ne zan yi abin da na gana mato an dinga tabke kenan matsala Allah kiyaye annabi ya tarar rasa sai da da bakin suka ce kaza da kaza muka ce ya rasulullahi shikenan da annabi ya tabbatar abin da suke nufi faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce musu ma'azallah ina neman tsari ga Allah almahaya mahayakum wal mamatu mamatukum ai gun rayuwa gun da nake raye ne da gun da zan mutu ma nan ne zan mutu saboda haka yadda na raye a Madina zan koma Madina kuma in na mutu ma a Madina za a aje kaga ya dada musu da kenan wa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi makka ba'da fatihaha kamsa kamsa asharata laylatan yaqsuru salata shikenan bayan an yi wannan manzon Allah sai ya tsaya a garin Makka yana yana sallah yana sallah kasaru azhar ay raka'a biyu tunda shi bako ne ai la'asar raka'a biyu isha ay raka'a biyu yana kasan sallah sai da ya samu sati biyu kwana 15 a nan kaga za a samu kuma ruwan hukunci a ka'idar mu ta furu'a ta fiqhu idan kai bulaguro in dai kana jin zaka wuce kwana hudu a garin ai an ba a ce kai kasar ba an ce ka ci ka sallar ka haka in kai bulaguro in dai akwai matarka to baka da kasar ko kwana ɗaya zaka yi tunda akwai matarka kai ba bako bane to amma ya akai annabi ya tsaya kwana goma sha biyar yana kasaro to sai imamu malik ya ce to abin da ya sa ai shi manzan Allah ɗin a cikin yaƙi yake lokaci ne na tashin hankali amma in ba lokacin tashin hankali ba ne duk wani mai bulagoran tafiyar da zai yi tafiya inda ya tabbatar zai wuce kwana hudu to ya cika sallah to amma ɗan zamani masu na gani na karanta yanzu sai mutum ya ce maka in kuka yi tafiya wai kwana nawa ne ya kamata mu yi kasaro in ka ce hudu sai ya ce a wani maganar imamu maliki ai annabi gashi da ya fatahu maka kwana goma sha biyar yayi yana kasar to amma ai shi na annabi ba irin wannan bane lokacin da ake cikin tashin hankali addinin musulunci ana renansa an sha gajiya an sha kwana ba barci ba a ci an koshi sosai ba a sha an futa ba ai ba irin wannan tafiyar bane shi yasa shi imam malik yace ba irin waccan bane to amma yanzu mutane suna nan akan haka an sha bugo mana sai mutum ya ce ya tafi Abuja ko ya tafi Lagos amma cikin tawagar ma'aikata amma a motar su sun ce ba za su yi kasar ba sun ce ai ai kasar a sai ko za a kwana kuɗi ko biyar ko sati ma ba za a yi kasar za a ci gaba da kasar na ce shikenan mu dai a fahimtar mu idan irin tafiya ta yanzu ne in dai zaka wuce kwana hudu zaka ci kasar la in ko zaka yi kasar da kwana hudu zaka yi kasar inda muka tsaya kenan shikenan bayan manzon Allah ya gama kwana sha biyar ka ji tukun aikin annabta da yake aiki ne ba wai hutu bane summa karaja ila hawazin wa saqifin akwai wasu ƙabila a ɗa'ifa bai wuce kilomita 60 ba gefen makka maimakon a dawo madina ai an ɗebi gajiya sai aka ce a wuce ɗa'ifa ba a huta ba za a shiga wani aiki to ɗa'ifa mutane ne hawa zinawa masu zuciya masu mayara kuma annabi ya tashi dan wannan shekarun da ya agun Halimatu Sa'diya ai a dafa ikon hawazinawan kabila banu banu saqib shikenan sai ce to ai yanzu bai kamata mu dawo Madina ba ya kamata mu tafi mu je mu yi mu yaki hawazinawa bani saqib a daifa to lokacin da yake musuluncin ya cinye makka an samu sabon shiga musulunci da dama dama sun je da sojoji dubu goma ko dubu sha biyu to an samu sabon shiga suna da yawa shi kenan annabi sai ya fuskanci ta'ifagun hawa zinawa kabila banu sakif ana tafiya ana tafiya ana tafiya sai sahabbai suka ce kai in dai ƙarfin makami da yawa zai sa a ci nasara ai mun cinye banu sakin in dai ƙarfin makami da mutane da yawa zai sa mu ci nasara ai kamar mun yi nasara to ina shi fa Allah ba haka ba ne shi kenan suna tafiya suna tafiya da suka doshi garuruwan hawazin da banu sakin ɗin sai suka musu kwantan ɓauna suka fito da suka fito suka ci gaba da harbinsu sun ɓuya a duwatsu saboda duwatsu irin na ɗa'ifa sun ɓuya a cikin duwatsu suna ta harbinsu suna ta harbinsu tun suna ƙoƙarin su shiga sai suka zama dole dawowa suke da ba da baya da baya amma an yi magana ne mai yawa a cikin suratu taubati wa yau mahunaini ni za'ajabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rakubat ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا shikenan da suna suna koran suna koran saboda da sun ce ai suna da makami suna da yawa suka na suna da ba da ba da ba da ba jaruman ma daga cikin sahabbai sai suka gudu masu tarihi suna ce wanda suka saura kawai bai wuce shi wani Abu Sufyan yana cikin wanda ya saura ya je ya je kusan taguwar Annabi ya kama taguwar Annabi azan Allah sallallahu alaihi wasallam aka suka zo suka zo suka kewaye shi mutanen hawa suka kewaye shi amma a lokacin saboda jarumtaka bai gudu ba yana cewa ana nabiyyu la kadhib ana ibnu abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba ni ne dan gidan abdul muttalib ya sanar da su shi annabin ne in akwai abin da za su yi ai ba za su yi ba wanda yake kawarwa sai ce sai naga wasu fararen laraba dogi ni ban taba ganin irin su ba sun kewaye shi idan muka zo za mu zo kusa sai su mana tsawa da kaga ba ba laraba ba ne wa'incan din ne mala'iku ne dan dai an ga damar aini ba dan haka ba a lokacin ma aida za a share mutanen to aka gama wannan Allahu akbar bayan an gama wannan wajen shekara ta tara annabi ya dawo gida kuma da shekara ta shekara ta goma ya sake zuwa da gangami kuma ya yi aikin hajji a cikin ƙarfinsa to wasu malamai suka ce a nan ne aka saukar da wannan sura ta iraja saboda ya fi kama da hakan shekara ta goma ya je ya yi ayyukan hajji ya gama aikin hajji duka manasikul hajji an gama cika cikin musulunci an yi bayaninsu ya yi kuɗubar bankwana ya karanta al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati an gama komi to shikenan zulhijja ya kare da yake tafi ne an shiga al-muharram an gama aikin haji an kamo gida an kamo hanya za a tafi wajen karshen al-muharram daga makka za a tafi madina ana tafiya ana tafiya har safar ya shiga da safar ya shiga na shekara goma bayan hijira shikenan bayan safar ya shiga daga safar sai rabi'ul awwal to larabar karshe ta safar sai wannan aya sura ta fara aiki sai annabi ya fara rashin lafiya larabar karshe ta safar sai ya fara rashin lafiya ya dawo gida madina wajen kamun rabi'ul awwal ciwo yana ci gaba yana ci gaba tun yana bin ɗakunan matan sai sai yakan ce yau a wani ɗaki nake ne sai a ce a ɗakin wani to da aka zo da dai gun da zai rasu ɗakin umar aisha aka ce yau ai a ɗakin umar aisha kake sai aka suka ce to ai sai ka ci gaba da jinya tun da yanzu ka rashin lafiya damar da kai ka ci gaba da ƙarasa jinyar to shine ya jinyar ta kamar kwana goma sha uku a wannan wuri rashin lafiya yau da ɗan sauƙi gobe ba sauki yau da sauki gobe ba sauki har ya zama mutanen Madina sun damu da ganin Annabi baya fitowa sallah yace to tunda ba ni da lafiya ku umarci Abubakar ya zo ya sallah a mutane ummana Hafsa ta ce ya Rasulullahi in aka ce yayi sallah Abubakar yana da sanyin zuciya yana da tausayi kuka zai hana shi magana a cikin karatun da ake na sallah yace a'a ku dai ku ce Abubakar ya sallah a mutane akai sallar wajen sallah kwana uku sallah wajen 15 irin masu tare wajen kwa sallah 15 akai annabin yana bashi da lafiya ba a ce wani yayin wannan sallar ba Abubakar din ne aka ce to har juma'a da safe ya rage kwana biyu kenan cikaku juma'a da safe ciyo sai yayi zafi annabi ya tara su yace a daure masa kansa saboda abin rashin lafiyan kamar zazzabi ne mai zafi a daure masa kansa ya dogara yace na samu labarin damuwa ta muku yawa ana taruwa ana kuka kungiya kungiya mutane an kasa gudanar da abubuwan da ake kamar yadda dattijo in yana da iyalai ko yana da jama'a in bashi da lafiya ake jaje yace kuna zaton annabawan al'ummai da suka mutu ku annabin ku kuna ji shikenan sai tawwa sai da wama ya tabbata bai mutu ba ai ba zai yi ba shikenan dan goma ga watan Rabiul Awwal 11 wayewar 12 litinin da safe sai sai akai akai safu za ya sallar asuba da litinin sai aga annabi ce a daura kansa aka daura kansa sai ya leko talabule sai ga sahabbai sun yi safu sun yi res sai ya ce alhamdulillah abi yayi kyau sai sahabbai suka ce a a lalle yau annabi jiki da sauki har ya leko ya gani ashe juriya ce har ya leko ya kalla ashe yau aka aka aka wayi gari ne da karfin jiki kenan da gari ya waye sai da abubakar sai ya zo suka gaisa ce to ya rasulullahi na ga jikin naka da sauki saboda ka zan tafi anguwa can aliya wani tudu a madina akwai matarsa daya zan tafi wurinta in yaso in an jima na dawo ya tafi hantsi yana yi wajen karfe tara zuwa goma sai aka samu aka ce ai annabi ya cika ashe saukin na tafiya ne ko yanzu ana je jinyar da wahala ana shan wahala amma dai waye ware mun ji mun ga da sauki kuma sai kaji an ce an rasu ashe saukin ne na tafiya shikenan manzon Allah kwanan sa ya kare kuma mutanen Madina suka ce ai annabi ba zai mutu ba annabi ya mutu aka ce ya mutu aka ce a'a sai dai Umar shine na biyu annabi ba na Abubakar ba na ai sai sai Umar sai dai Umar ya zara takobi ya ce ba wanda ya isa ya ce annabi ya rasu duk wanda ya ce annabi ya rasu zan dauke kansa da takobi kaga ya rada mutane kowa sai hankalin sai kwanta Umar ya ce annabi bai mutu ba kenan ai annabi Musa ma ya tafi kwana wajen 40 yayi bai dawo ba ya je karbowan a taura saboda ka shi ma zai zai dawo da ita fa zai dawo ana nan sai da abubakar ya samu labari da ya samu labari sai ya saure sai ya taho da ya taho daman gidan ɗakin yasa ne umma na aisha da ya sai ya buɗe ya buɗe da ya buɗe sai ya duba annabi ya duba duba ce in dai mutuwa sau ɗaya ke ayyara sai ya sumbace shi ya sumbace shi ya ce sanda kake da rai kana da tsarki kana ƙanshi bayan ka mutu ma kana da ƙanshi kana da tsarki sai fito tara mutane sai ya kuɗu ba da ya tara mutane ce to na samu labarin ga abubuwan da suke tafiya saboda haka man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mata wa man kana ya abudu allaha fa inna allaha hayyul la yamutu wa ma muhammadun illa rasulun qad kala min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yurra allaha shay'a wa sayajidu allahu shakirin innaka mayyitun wa innahum mayyituna ya tara mutane ce duk wanda bautar da yake yi a annabi ne yake to annabi ya rasu in ko dama da Allah a Allah kake bauta to Allah raye ne baya mutuwa kuma annabi bai kasance ba illa rasulun karkalan qablu ma'aiki ne kamar yadda sauran ma'aika suka shuɗe kuma dan an ce ya mutu ko ku an kashe shi sai ku juya daga inda kuka fito ku ce za ku za ku ridda ku bar musulunci to duk wanda ya juya ta inda ya fito ce zai bar musulunci saboda annabi ya rasu falan yurrallahi shay'a bai cuci Allah da komai ba kansa ya cuta gashi Allah ya ce innaka mayitun wa innahum mayitun kai zaka mutu a lokacin sai sai dai sai sai dai Umar sai takobin ya fada a hannunsa yace shi ya gigice gaba ɗaya kamar bai taba jin wa'annan ayoyi anan ne malamai suka ce anan ne aka gane matsayin juriya da matsayin irin na Sayyidi Abubakar lokacin Sayyidi Ali shi faduwa yayi Sayyidi Usman ma faduwa yayi kasa cewa saboda bakin cikin da tashin hankalin da same su to shine Allah ke gaya mana anan yake cewa fasabbihi bihamdi rabbika idan ka ga addinin musulunci ya cinye maka ana tafowa afwajan jama'a jama'a to abinda zaka yi tun daga ƙarshen rayuwarka yazo to fasabbihi bihamdi rabbika kai kai ta tasbihi tare da godiya wa Allah ubangijinka kace subhanallahi walhamdulillahi ta'ajjuban mimma ra'aita min ajibi in'amihi alayka kai ta tasbihi saboda mamakin abinda ka gani na irin ni'imar da Allah ya gare ka ana mana hannunka mai sanda idan an ce annabi ajalinsa ya doso Allah ce fasabbihi bihamdi rabbika kai ta yawan tasbihi tare da godiya ga Allah ubangijinka wastaghfirhu ka nemi gafarar Allah ubangijinka innahu domin shi kana Allah ya tabbata tawwaban mai kabdan tuban mai tuba ne to an fada annabi kaga amma ake wannan karatu saboda ka kowane lokaci ma ana so mu yawaita tasbihi mu yawaita istighfari mu yauta godiya wa Allah balle ma in mun fara girma balle ma in muna cikin rashin lafiya tunda fara girma shine alamar ajali yayi ko kuma rashin lafiya amma alamar ajali ya fara to saboda haka in aka ce ka samu shekara 40 to gudu ya kare sai fara jallin zan su ansarun mutanen Madina da suka daure gindi su yaman abi su cikin su wanda ya shekara 40 to hudu ya kare in neman tara wani abu ne ya kare sai dai kokarin fafutukar gudun koma ga Allah innahu kana tawwaba Allah mai karban tuba ne falam yazal bai gusa ba sai zama annabi kowane lokaci yuksur min qawli subhanallahi wa bihamdihi wa astaghfirullah wa atubu ilayhi wa alima biha annahu qad iktaraba ajluhu ya tabbatar dai kuma ajalinsa ya yi kwasitin da aka samu wannan. To, wannan cewa wannan surar ta sauka ne ta nuna adalin annabi ya kusa shine fadar wani shahararren malami da ake ce masa muqatil lamma nazalat da wannan sura ta sauka manzon Allah sai ya karanta ta a sahabbansa a cikin sahabban akwai sayyidi Abubakar akwai sayyidi Umaru akwai Sa'ad bin Abi Waqqas akwai Abbas fa farihu wastabshiru wa bakal Abbas da aka karanta wannan sura sai suka wa'ina sahabbai sai da abaka sai da umar sa'ad bin abi waqas abba shikenan sai suka yi ta farin ciki suka ce a'a ai lalle tunda addinin musulunci ya cinye annabi ya cinye Allah Allah ya taimake shi ya samu nasara akan kafirai sai suka yi murna shikenan shi ku abbasu maimakon ya murna sai aka ga ya fashe dinka shi wannan dai babban annabi wanda aka gogulmar da shi faƙala lahun nabi sallallahu alaihi wasallam ma yi biki ka ya ammu sai annabi ce kai ana dariya me yasa kake kuka babba me yasa kake kuka qala sai abbas ya ce na aita ilayka nafsaka na aita ilayka nafsaka ai wannan sura ta ba da nuna an ba da labarin cewa zaka rasa ranka ne kai kusan mutuwa qala sai annabi ya ce innahu kama qulta kaga ku kamar yadda ka faɗa nan to haka ne gaskiyar zancen fa asha badaha 60 yawman bayan wannan sura annabi ya kwana 60 wata biyu kenan maru iya fi hadha hikan tun daga nan ba a ga annabi yayi dariya ta jin dadi saboda an nuna ajalin sa yayi kusa to kaga ana nuna mana kenan dariya ashe abu ne na shagala saboda haka kullum mutum ya zama yana tunanin laifukan da yake kare na dariya wasu ka ce a'a wannan sura ta sauka an amina ba da ayyamin tashriqi fi hajjatul wada'i wannan sura ta sauka ne a zaman mina da aka yi bayan kwanakin nan na yanka bayan an yi zaman mina kwanakin nan guda uku na yanka ayyamin tashriqi a cikin hajjin ban kwana ana aka saukar da wannan sura shikenan fa baka umar wal abbas sai dai umar da sai dai abbas kai kuka faqila lahum hadha mufarin faqala bal fina ayyin nabi sallallahu alaihi wasallam ay ikbar bi mautihi وعن ابن عمر نزل هذه السورة بمن في حجة الوداع wannan sura ta fi sauka amina a hajjin nan ta ban kwana da annabi a shekara ta goma wanda a ita ne da ya gama ya tafi da rashin lafiyan ajali a bayan aka saukar da al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan fa asha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'daha 80 yawman bai wuce kwana 80 ba wata biyu da kwana 20 wa qila sab'ata ayyamin wasu malama suka ce bayan wannan bai wuce kwana bakwai ba sati ɗaya annabi ya rasu ogai da zalika tuwafiya sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya rasu a shekara ta goma in kulta inna inna sanata inna sanata ashara in kace annabi ya rasu a shekara goma bayan hijira ne to da hijirar da da ya je aikin haji wato afiya fiha kuma a wannan shekarar ɗansa Ibrahimul Mu'azzam shi ma ya rasu kaga anan in ka dauki wannan lissafin sai ka ce ya rasu a shekara kuma da kuma yan watanni wato shekara 11 da yan watanni ya annal murad ala tamami ashar min al-hijra ila al-madina ana nufin da shekara goma daidai bayan hijira ya koma daga makka ya koma madina Allahu akbar wazalika li anna al-hijrata domin hijrar da annabi yayi kana ta kasance lisnatay asharata kalal min sha rabiul awwal a kwana 12 ne ga watan rabiul awwal wa kana wafatuhu kuma rasuwar annabi ma ya zo daidai da kwana 12 ne ga watan Rabiul Awwal fa kana wafatuhu rasuwarsa kina ta kasance a lara asl ashara wato anan shekara goma bin nazari li ja'al tarikh min al-hijra in ka sanya tarihin hijira tunda hijirar an yi ne a Rabiul Awwal to tunda an yi hijira a Rabiul Awwal shi kuma annabi ya rasu a Rabiul Awwal kaga shekara goma kenan daidai wa in kana li shahrayn in ko ya kasance wata biyu ya an ƙara wata biyu rabi'ul awwal rabi'ul akhir an ƙara wata biyu to fa kana wafatu sallar asl ashira bin nazar lil malik tariki li ja'al at-tarikh min al-hijra wa in kana li shahrayn wa shaym marar min al-hadiya ashara idza tabada tarikh min awwal sanati shar'iyya wa huwa al-muharram in ko muka lissafa wato an dauki lissafin hijirar daga muharram ne tunda annabi yayi kaura ne ya isa madina a rabi'ul awwal to idan ka dauka lissafin shekara an ɗauke ta al-muharram ne to kaga sai ka dawo ba da wata biyu al-muharram safar tukun rabiul awwal to shine ake dan samun bambancin ala kulli halin dai wannan sura ita ce sura guda ta ƙarshe wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sauka kuma bayan sai su alima akwatul lakum kuma ba a dade ba aka koma ga Allah saboda haka Allah yana umurtarsa ya yawan tasbihi ya yawan istighfari ya yawan goda Allah to in ba in ba in ba faɗa aka ma ana nuna mana kenan da tasbihi da tahmidi da kuma yawan istighfari wato ɗabi'a ce ta musulmi musamman ma in musulmin ya wuce shekara 40 sai suratul hadab wannan ita ce sura ta hadabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana makka aka saukar da ita tana da ayoyi guda biyar to dalilin saukan wannan sura ta hadabi akwai maganganun malamai da dama amma magana ta farko abin da yasa aka saukar da wannan sura lamma da annabi sallallahu alaihi wasallam qaumahu lokacin da manzon Allah ya kira jama'arsa wa qala yace musu inni lakum inni nazirul lakum bayna yaday azabin shadidin annabi ce wa jama'a sani dinnan mai gargadi ne gare ku baina dai a gabana a gaban ku in kuka sake bu ku bar abin da kuke yi marar kyau ba akwai azaba mai tsanani tana tafe shikenan faqala ammuhu abu lahab babban sa abu lahab sai yace tabballaka alai hadha da autana wai a fadar sa halaka ta tabbata gare shi yanzu dan wannan magana marar ma'anar ka tara mu wannan kenan wannan fadar kenan a wani kaulin dalilin saukar da wannan sura bayan an saukar da ikra ayoyi guda biyar din na farko kamar yadda muka yi bayani kwanan baya can shikenan sai aka saukar da ya ayyuhal mudassir ya kai wannan wanda ka zo ka lullubi kumfa an zuwa da baka fakabbir aka sake saukar da ya ayyuhal muzammil qum layla illa qalila to aka tsaya ba a cikin wa'innan aike da aka yi wa annabi ba a ce ya kira mutane ba ba a ce ya yi wa'azi ba ba a ce ya fito ya bayyana kansa cewa Allah ya aiko shi ba sai Allah ya saukar masa wata aya a cikin suratul shu'ara'i wa anzir ashirataka laqrabin kai gargadi wa ƴan uwanka na jini al-aqrabina makusanta ka fara kiransu wai yaki ai an an fi so sai an ci an ci na gida ko sai an ci ƙarfin na gida tukun a ci ƙarfin na anguwa kuma a shiga cikin gari shi kenan sai ya ce to tun da Allah ce ka yi gargaɗi a ‘yan uwanka na kusa to shi ne an ba shi izinin kenan ya kira ya yi da'awa azan Allah sai ya fito da ya fito daga gidansa daman gidan nasa yana jikin ɗakin ka'aba yana tafiya yana tafiya hatta sa'idar safa sai da ya je ya hau dutsen safa dutsen safa ko tsakaninsa da ɗakin ka'aba bai kunan da bakin kwalta ba shikenan da ya hau kan dutsen safa faha tafa sai yayi ƙara sai yayi murya yace ya sabahu ya sabahahu ya waye wangarinku da suka ji yayi wannan muryar saboda annabi mutum ne mai ƙarfin murya faqalu suka ce man hadha allazi yahtihu wane ne yake ƙara yake kira yake murya qalu sai mutanen maka suka ce ai wannan muryar muhammadu ne fashtama'u ilaihi ta ko ina sai suka taru saboda sun san muryar ba mai wasa bane ba mai wargi bane ba makaryaci bane ba mai yaudara bane tattare ba su yadda da cewa shi annabi bane amma dai sun san ɗabi'a sa ta dattaku ce faqala sai annabi ya ce musu ya bani fulan ya ƴaƴan wane ya ƴaƴan wane ya kabilar wane ya ƴaƴan abdul munafin wato kabilar su kenan ya bani abdul muttalib fajtama'u ilayhi gaba ɗaya aka taru aka cika gefa da gefen dutsen safa ana sauraro me zai ce fa qala sai annabi yace ara'aytum law akbartukum anna qaylan takrudu bi safahi hadha aljabal akuntum musaddiqiya yace in ba ku labari yanzu idan nace muku akwai tawagar dawakai masu yaki suna tafowa suna tafowa za su fito wajen ƙarƙashin wannan dutsen za su bullo ta ƙarƙashin wannan dutsen ta gefensa suna fitowa sai su yaƙe ku sahu muku za ku yadda ko ba za ku yadda ba za ku gaskata ni ko ba za ku gaskata ni ba qalu sai suka ce ma jabrabna alayka kriba ba mu taba jarraba ka da ƙarya ba ko sau daya yayi ba za mu yadda ba duk abin da ka gaya mana ko sau daya tun kana matashi ma aminu muke ce maka har muhammadu ya bata a garin maka sai amina saboda dattaku da gaskiya saboda ka ba mu taba baka da ƙarya ba duk abin da ka gaya mana za mu yarda kaga an masa shi gaskiya kenan yasa qur'ani ya cewa fa innahum la yukuzibuna walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun su kafiran maka ma da suke jayayya da ke ba sa kare ta ka ba za su yi kare kake ba wai su abin da Allah ya aiko ka da shi shike jayayya amma sun san kai babu rancen ƙarya a sha'aninka shikenan sai annabi ya ce to ina muku gargadi in buku tuba ba akwai azaba mai tsanani to shi wannan babban sa Abu Lahab shine sai ya ce tabballaka a faɗarsa wai taɓewa da halaka ta tabbata gare ka ma jama'atuna illa li haza yanzu duk wannan kururuwar da kai ka tara mu ba ka tara mu ba sai dan wannan magana da ka faɗa wacce take ba mai yarda da ita ba sun maƙama shikenan sai ya tashi shi ma annabi ya tashi to annabi baffansa ne ba zai iya mayar mana mutane mummuna mara kyau ba sai aka saukar da wannan sura ita ce tabbar yada Allah ce tabbar yada abi lahab ai ba annabi bane halaka ta tabbata gare shi ai yada abi lahab hannun abu lahab da shi abu lahab da kansa gaba ɗaya tunda da hannu ake ayyuka gaba ɗaya sa shi abu lahab din ya halaka shikenan da aka saukar da wannan sura ta tabar yada suratul hadabi yana da wata mata gagarariya ana ce mata ummu jumaili malamai sun ce kar a ce mata ummu jamil jamil ai abu mai kyau ummu jumail shikenan da ta ji wannan labari ta ce, A, yanzu ashe a mijina ne a matsayin mijina a garin nan, za a zarge shi har ashe an saukar masa wata aya. A ta Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallam, wa huwa jalisun filin masjidi inda la Ka'aba ce, sai ta taho, sai ta zo ta samu annabi, a wajen ɗakin Ka'aba yana zaune yana ɗan futa sai wannan mata, Ummu Jumail, matar Abula sai ta zo ta same shi. Kuma fa kaga abu mamaki, ‘yar uwa ce a Abu Sufyan, ina ga kanwace mata Abu Sufyan sarkin Makka kaga yar babban gida ne da ta zo ta same shi tace ah naji an ce ka faɗi wata magana wata magana marar kyau yace me aka yi a gunko da ta same shi akwai Sayyidi Abubakar tunda baya rabuwa da shi ga annabi yana zaune a gefen ɗakin Ka'aba ga Sayyidi Abubakar radiyallahu anhu wa fi yadiha fihrun min hijara akwai kuma katan dutse na tsakon kwani falamma waqafat alai da ta tsaya akazalla basaraha a rasulullahi sallallahu sai Allah ya rike kallanta tana neman annabi ina annabi ta ga sai da abakar ina annabi yake da dutse a hannu za ta fada masa akazallahu basaraha falam tara illa ababakr ita wannan mata bata ga kowa ba zagawa da take sai sai da abakar faqalat sai umu jumail ta ce ya ababakar inna sahibaka qad balagani bi annahu yahjuni wallahi law wajadtuhu la rarabtu bi hadha al-fihfahu wallahi inni la qa'ilatu tace wa sai da abakar ina ina abokin naka na samu labarin abokin nan naka ya min hija'i yayi min zambo a mijina ya ce wai Allah ne ya aiko shi da wannan sura wallahi da na same shi da na bige shi da wannan dutsen da na bige bakinsa tunda da bakinsa ya karanta wannan ayoyi wallahi inni laqa'ilatun ni fa zabiya ce ni fa mawaqiya ce shikenan ga irin waken tace muzammiman asaina wa amruhu abaina wa dinuhu qalaina summa sarafat faƙala abubakar sai da abubakar ya rasulallah a mataraha a mataraha ra'atka a mataraha ra'atka shin baka baka ga ta ganka bane qala ma ra'atni annabi ce ina bata ganni ba ai bata ganni ba laqad akazallahu basaraha anni Allah ya riki danta ba za ta iya kallo na ba wai quraishawa suna cewa manzon Allah sallallahu suna ce masa muzammima muzammima kuma sai su zage shi wai muzammiman wai annabi zu zimmatin yana da amana wa ahadin yana cika alƙawari kuma wasu dikin yana da gaskiya kuma sai a faɗi a faɗi wannan abu mai kyau shine muzammiman din muzammiman kai mutumin kirki ne mai gaskiya ne mai cika alƙawarin amma a sai na abinda ka zo da shi mun saba maka wa amruhu kuma al'amarinka da ka zo kace mu bi a baina minki wa dinuhu kuma addinin nasa da ya zo da shi qalaina mun sa masa laifi shi yasa Shehul Busuri shahararren malamin nan ɗan Misra wanda kuma su ga Allah ya kai wajen shekara ɗari takwas da ya tashi lokacin ana kokarin a fifita annabi isa akan annabi muhammadu balaraban misir ne sai ya tashi sai ya waƙe wanda ya yabi annabi ya ce annabi ai yafi kowa to daga cikin waƙen shine ya waƙen wannan mata ya zambe ta yace wa a'addat hamalatul hadabil fihira wa ja'ar ka annaha alwarqa'u yawma ja'at garba taqulu afi misli min ahmadin yuqalu alhija'u fatawallat wa ma ra'atu wa min ayna tara ash-shamsa muqlatun amya'u shikenan hamalatul hadab ita ujumaili shikenan sai ta tanadi alfihir dutse waja'at sai ta zo da dutsen ka ana halwar kawo tana tafiya galau galau galau galau ga kai ka ce kada ni ku ku gani saboda saurin wai an bata mata an bata ran mijinta yau malana da ja'a ta taho ita ummu jumaili garba tana bakin ciki tana fushi ta kulu tana ce yanzu a fi misliya yanzu a misalin iri na min amadin wai annabi muhammadu har yuqalu hija har ana ce wai ya zargi mijina ya sa masa laifi an saukar da tabaida bata wallat sai ta zo ta yi diridirin ta sai ta juya wa ma ra'atu bata ga annabi ba fata wallat sai ta juya daga surkullan da ta yi wa ma ra'atu bata ganshi ba sai she Muhammad Busa ya ce wai wa min aina tara shamsa ta yaya za a ga rane muqulatun amya'u idan da yake makaho ba kal wa min aina tara shamsa ta yaya za a yi a ga rana ai ba za ta ganshi ba ta juya Allah ya hana ta ta ganshi Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ba mu alkhairin duniya da lahira Allah ya kiyama da shirin duniya da lahira alkhairin da ake samu a wannan wata mai alfurma Allah ya kasa da mu Allah ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malumanmu da maluman maluman Allah saka wa shehunanmu da alkhairi Allah sa lafiya Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya Allah ka ƙarfafa musulunci da musulmi Allah ka karya kafirci da kafirai Allah ka mana jagora wannan hali da ake ciki Allah ka sassauta mana albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai talata annabi goma goma sallu wa sallu wa sallu wa sallu ayatul kursi laqad ja'akum Allahu la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa hibduhu ma huwa la ilaha illa laqad ja'akum rasulun min anfusikum alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim qul huwa da bismillah marra uku Allah ji kan magabatan mu Allahu samad Allahu samad Allahu samad falaki da nasu fatiha da salatul fatiha rabbil falaki min sharri ma إله الناس من شر الوسواس غير المغضوب صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا وتغلق بها أن أبواب الشر والتأثير وتكون لنا بها وليا ونسيرا أنت ولينا فنيم المولي ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الحمد لله فاتحة